أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبدل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد وما سقلم دسوغارو منا مقسلما إدك إن دقوكي ناتشوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا ساكي هذا مو أتكم ونن شيري نامو من البركة شيرين دكي بياني أكن لا دبا نيمن إلمي idan ba ku manta ba muna bayani ne akan ladabi na farko sifa ta farko kuma ɗabi'a ta farko ta neman ilimi ita ce ɗalibin ilimi ya zama ya siffantu da sifa ta yi don Allah ya zama manufarsa a neman iliminsa ya kasance don Allah yake yi ya nufaci cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake son ya bashi lada a cikin wannan neman ilimin nasa ya san shari'a Allah subhanahu ta'ala ya san yadda ake bauta ma Allah ya san abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya haramta sannan kuma bayan haka in shi ya sani sannan kuma ya sa wasu su ma su sani ya koya musu sannan daga ƙarshe manufarsa ta kasance ita ce lahira duk mun yi waɗannan bayanai idan za ku iya tunawa kuma kuna bibiyan mu sannan darasinmu da yake kafin wannan kai tsaye muna bayani ne kafin lokaci ya mana halin nasa muna bayani ne akan yaya ake samun ikhlasi yaya mutum zai zama ya yi abu don Allah ta yaya mutum zai aikata abu ya zama don Allah ya yi mun faɗi hanyoyi guda uku da ake samar da ikhlasi ta sanadiyarsu hanya ta farko ita ce hanya ta ta'zimullahi wa qadruhu haqqa qadri kirmama Allah da kuma sanin matsayin Allah subhanahu wa ta'ala hanya ta biyu in kun iya tunawa 'yan uwa ita ce ta'allumul ikhlasi koyan shi kanshi ikhlasi domin idan baka san abu ba ta yaya za ka yi shi hanya ta uku 'yan uwa da muka yi magana kanta ita ce suhbatu ahli ikhlas wato kasancewa tare da su masu ikhlasi mutanen da ake musu kyakkyawan zato kuma aka ga alamar masu ikhlasi ne to ka zumce su kasance tare da su wannan hanyoyi guda uku da muka yi magana a kansu da insha Allahu ta'ala yau za mu dora mu faɗi hanya ta hudu hanya ta hudu ita ce mujahadatun nafs matsa mare a ikhlasi kamar yadda aka ruwaito mana cewa Sufyanu Sauri rahmatullahi alaihi yana faɗi yana cewa ma alatu shay'an ashadda alayya min niyyati ba abinda na sha wahalar warkar da kaina a game da matsalar sa fiye da matsalar niyya kullun cikin yaƙi nake da shedan kullun cikin yaƙi nake da shedan kuma Allah ya yi alkawari ga mutanen da suka yi ƙoƙari suka matsa ma kansu a wani aiki suka yi abin da ake ce ma mujahada Allah ta'ala ya musu alkawari cewa zai shiryatar da shi zai shiryatar da su hanyarsa yace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallahi wallazina jahadu fina duk waɗanda suka yi ƙoƙari suka matsa ma kansu a game da abin da ke da alaƙa da mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala babin aƙida sai ka matsa ma kanka ya kai ɗan uwa babin ibada sai ka matsa ma kanka ya kai ɗan uwa ɗabi'u matsa makai ake yi a koye su annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ce innama ilmu bit ta'allumi wa innama ilmu bit tahallum innama ilmu bit ta'allum ilimi koyan sa ake yi wa innama ilmu bit tahallum sannan kuma haƙuri koyan sa ake in mutum ya matsa ma kansa ya zama mai haƙuri sai Allah ya sa shi ya zama mai haƙuri sannan ومن يستصبر يصبره الله duk wanda ya nemi yi ta ƙoƙari yi ta ƙoƙari domin ya zama mai juriya to Allah ta'ala zai sa shi ya zama mai juriya wannan da hadisai ne da suke nuna ashe ba za ka zauna kawai ka zama kamar gashin kaza a saman iska ba sai da ta juya ka sai da ta ga dama ta yi da kai a'a kai kanka sai ka yi ma kanka ƙoƙari in kai ma kanka ƙoƙari ka matsa ma kanka to daga nan ne sai kai ma ka samu abin da ake samu so da kala budda min mujahadatin nafsi sai ka matsa ma kanka ka matsa ma kanka kai kai ta yaƙi da shaidan daga cikin mafhum na mujahadatun nafsi akwai mutum ya matsa ma kansa ya ta faɗa da shaidan domin shaidan baya son ya ga kayi abin arziki ana badawa cikin irin kisoshin na tarbiyya masu ban dariya kissa ce malamai sukan ambace ta a cikin littafansu domin tarbiyya daga cikin hanyoyin da ake bi a tarbiyyar mutane akwai at-tarbiyatu bil qissa duk da kissa an fi son ta zama kissa ce sahihiya na wani abu da ya taɓa faruwa to amma dai sukan kawo irin kissoshin nan waɗanda ko da ba a san asalin su ba amma dai akwai darussa a cikin su suna ba da labari wai shedan wata rana ya zo ya tarar da wani wajen bautar gumaka shi ya ga wani mutumi ya zo bakin wacan da guduma ya ce zai rusa wajen wannan bautar gumakan ne sai shedan ya tsaye da shi sai ya ce masa me za ka yi a nan wajen sai ya ce ai zan rusa zan rusa wannan gidan da ake bauta ma gumakan ne sai shedan ya ce kai tunda ba kai kake bauta ma ba ba shi kake bauta ma ba ina ruwanka ka kyale masu yi kayan su mana sai ya ce a'a ya za a yi a rika saba ma Allah muna kallo so da kani sai na rusa sai shedan ya ja shi gefe guda sai ce masa kaje da Allah zan baka dinare guda biyu zan kawo maka gidanka shikenan sai wannan mutum sai ya fasa sai ya tafi ya je ya kwanta bacci shikenan sai ya ga kamar shedan din ya zo ya kawo masa dinare biyu din ashe ba kawo masa ya yana farka sai ya ga bai ga komai ba so da sai ya fusata ya tashi ya sake tafiya wajen wannan abu ya je ce sai ya rusa wannan gidan bautar gumaka sai shi dan ya sake ganinsa sai ya ce masa ƙarya kake ba za ka iya rusa shi ba shi da can dan Allah kai niyyar ka rusa shi amma sai na yaudare ka na ce zan baka dinare bi ka yadda kuma ban baka dinaran guda biyu ba shine yanzu ka zo cikin hasala domin ka yi cito ba za ka iya ba niyyar ka bata da kyau ba ka yaƙi zuciyarka ba ba ka yaƙi shiɗan ba kuma ka sani ni ba kowa ba ne ni illa shiɗan aka ce wai shiɗan ya faɗa masa haka to wannan dai kissan na nuna mana abin da ake buƙata kullum shine mutum ya zama faɗa yake yi da shiɗan domin shiɗan ba zai baka niyyar ka tai kyau ba domin in niyyar ka tai kyau to ya san ka gama da shi ka fi ƙarfinsa ba yi da wani rabo a tare da kai so da ka labudda min mujahadatin nafsi matsa makai ake ai komai shi yasa ɗaya daga cikin malaman tarbiyya aka ce baya son ya ji kalmomi guda uku daga cikin daga almajiransa kalma ta farko la aqdiru ni ba zan iya ba kalma ta biyu la a'rifu ni ban sani ba kalma ta uku mustahil ai ba zai yiwu ba aka ce wannan malamin baya son ya ji waɗannan kalmomin guda uku daga almajiransa la aqdiru la a'rifu mustahilu aka ce idan ya ji ɗalibinsa ɗaya ya ce la aqdiru shi ya ce masa hawil ce ba zan iya ba sai ce yi kokari dai so daga mujahadatun nafsi ana yin ta ne bil muhawala ya karre ana yi ne kayi kokarin ne idan ya ji ɗalibinsa ɗaya ya ce la a'rifu ban sani ba shi ya ce masa ta'allam je ka koya ka koya idan ya ji ɗalibinsa ɗaya ya ce masa mustahil sai ce jarrib gwada dai ai da gwaji jirgin sama ya tashi in ji bahaushe so da ka ya kai ɗalibin ilimi ka yaƙi ranka ka matsa ma kanka akan cewa sai ka zama mai ikhlasi sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka sai ka zama kana da ikhlasi wannan ita ce hanya ta hudu daga cikin hanyoyin da ake samun ikhlasi hanya ta biyar ya ku yan uwa qira'atu siyarin mukhlisina karanta tarihin malamai masu ikhlasi kai ba malamai ba tun daga annabawan Allah ka karanta irin ikhlasin annabi nuhu alaihi salam wanda shi ikhlasin sa ne yasa ya iya da'awa hatta shekara dubu ba hamsin kai ka san in ba dan Allah annabi nuhu alaihi salam yake yi ba ba zai iya waɗannan shekarun ba ya ku yan uwa masu daraja shekara dubu ba hamsin ba dare ba rana yi adda'awatul fardiyya yi adda'awatul jama'iyya ya bi su ɗaiɗai yana musu wa'azi sannan ya tara su auri a masallaci ne a kasuwa ne a wajajen haɗuwa ne wajajen fira ne duk inda annabi nuhu na alaihi salam ya san zai tarar da mutane to zai je ya tarar da su kuma ya musu wa'azi shekara dubu ba hamsin uba ya mutu ya wasiya ga ɗansa shi ma ɗan ya mutu ya wasiya ga ɗansa shi ma ɗan ya mutu ya wasiya ga ɗansa haka suka rika yi ƙarni ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har tara da rabi annabi nuhu alaihi salam yana da'awa ka ɗauki yin wani ikhlasin nasa ka karanta tarihinsu ka karanta tarihin annabawan Allah duka ka ji yadda suke da ikhlasi yadda suke yin aiki dan Allah Allah suke nufi a aikinsu sannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya ɗiban fari ka karanta sirarsu ka ji yadda suke da ikhlashi yin abu dan Allah yin abu dan Allah wannan yana sa ka kai ma ka zama kana yi al-imam al-jawzi a cikin littafin sa sayyidul khatir yace ya fahimci zallar karantar fiqhu a zurfafa a cikin fiqhu da kuma yawan karanta riwayoyin hadisi yace ba sa gyara ma mutum zuciya su kadai dole sai da abu biyu abu na farko shine qira'atu siyari salihina qira'atu siyari as-salihina karanta tarihin mutanen arziki sannan kuma wa qira'atu ahadisir raqa'iqi sai kuma karanta hadisi waɗanda suke kawo taushin zuciya waɗanda suke sa zuciya ta laushi ta biyu ta bi Allah na jin tsoron Allah ta ji tsoron Allah na fatan samun rahama ta fatan samun rahama haka imam al-jawzi ya faɗi a cikin saidul khatir so daga waɗannan abubuwa karanta siran magabata tana da tasiri mai hikima yana cewa wa qara'u adaba man qablakum rubbama allama hayyan man ghabar shauqi kenan ahmad shauqi rahmatullahi alayhi yake cewa wa qara'u adaba man qablakum ku karanta ladubban waɗanda suke kafin ku ladubba wato karanta tarihinsu ku karanta sirarsu ku ji me suka yi na kyawawan ɗabi'u rubba ma allama hayyan man gabar su tari wanda ya mutu yana karantar da mai rai wanda ya riga ya shuɗe ana koyan karatu a wajensa وقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر yace ku karanta tarihi domin a cikinsa akwai ababen lura duk mutanen da kaga sun bata su tari to za ka gansu ba su san me ya faru ba ba su san daga ina aka taso ba ai man lam ya'rif sira la ya'rif al-masira duk mutumin bai san daga inda aka bullo bai san kuma inda za a je ba kai da baka san daga ina ake ba to ina za ka je baka san inda za a je ba ke so daga da baya da baya ake komawa a karanta shi yasa suke cewa walaysa bi insanin wala aqili من لا يعرف التاريخ في صدره ومن وعى أخبار من قبله أضاف عمارا إلى عمره وليس بإنسان بامي حنكلي بني ولا عاقل وليس بإنسان كي بعد عدم بني ما بامتم بني ولا عاقل كما بامي حنكلي بني من لا يعي التاريخ في صدره wanda bai haddace tarihi a zuciyarsa ba wa man wa akhbar man qablahu duk wanda ya haddace ya kiyaye tarihin waɗanda suke kafin sa أضاف عمارا إلى عمره في زما يا ربن وتا رايوا أكن رايوسا في زما يا راي سو بيو ga tashi yanzu hadirin rayuwarsa abin da yake faruwa a rayuwarsa sannan kuma zai kallo a baya ya ɗauko madubin rayuwar waɗanda suka gabata su ya suka yi sai ya haɗa sai rayuwar shi ta zama tanin me yasa kake gani Allah ta'ala ya ɗauki daga cikin abubuwan da zai ba mu darasi a cikin alƙur'ani akwai me akwai kissa malamai suka ce daga cikin fa'idojin kissa akwai koyar da shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiya magabatansa annabawan Allah suka yi da al'ummarsu ma nusabbitu bihi fu'adaka kenan abinda zamu karfafi zuciyarka da shi fa'ida ta farko kenan ta sanin ta karanta tarihin magabata ka karanci tarihin magabata kai dalibin ilimi ka jiya magabata suke da ikhlasi suke da kyakkyawan niyya a cikin neman ilimin su sannan daga cikin abin da yasa Allah ta'ala ya bamu kissoshi a cikin alqur'ani yana bamu ne domin mu ma mai koyi da su sannan daga ciki akwai lallasar annabi sallallahu alaihi wasallam da mu idan abu ne aka ba mu labari ne yadda aka cuta innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabu alhariq ba mu labarin waɗannan ashabul hariq a ba mu labarin ashabul ukhdud ba mu labarin su domin mu ma mu ji shin cutar da mu da ake yi mu ma wannan ya isa ya samu shi kenan mu ce mun ba addinin ko kuma wahalar da za ka fuskanta ta neman ilimi shi kenan saboda rashin ikhlasi sai ka ce ka ban neman ilimin kaga ashe ba haka ba ne so daga waɗannan karanta sira ba karamin abu ba ne shi yasa ba yadda za a yi mutum ya zauna baya karanta tarihin magabata sannan kuma komai nashi ya kyautatu a sai ka kallo rayuwarsu ta zama maka ita ce madubi da za ka rika haskawa ka rika ganin kai kuma ya kaci so daga hanya ta biyar kenan daga cikin hanyoyin da ake samun ikhlasi ka karanta tarihin magabata masu ikhlasi a ciki kai ma za ka ji akwai karfafa gwiwa Allah ta'ala ya halicci dan adam da son koyi da wani shi yasa ai malamanmu na tarbiyya suke cewa duk ɗalibi daga cikin khasa'is daga cikin siffofin da matashi yake banta da su akwai me akwai hubbu taqlidi wal muhaka shi yasa qalla ma tajidu shaban illa lahu najmun da wuya ka samu matashin da bayi da wani wanda yake koyi da shi shine tauraron sa a wannan zamani da muke ciki tauraron duniya sune da yan fil da yan kwallo da yan rawa da yan kiɗa su ne yau nujumul alami su ne ake ɗaukar su a matsayin waɗanda ake girmamawa a aka karanta siru as-salihina al-mukhlisina al-qanitina ka karanta tarihin masu bautar Allah masu ikhlasi magabata nagari kai kuma sai ka samu haske a cikin wannan kai ma kai koyi da su abu na shida shine addu'a addu'a hanya ta shida da za ka bi ka sami ikhlasi dole sai da addu'a domin sai Allah ya taimake ka sannan suna cewa idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa akbaru ma yadni alayhi ijtihaduhu a wajen kokarin naka kuma sai kokarin naka ya ja maka bala'i in Allah bai taimake ka ba to sai ka yi addu'a shi yasa ku kalli sirrin addu'ar safe da maraice da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ومن شر الشيطان وشركه يا الله كتغيني دك شر الشيطان دقما يديك ساعي تاريا دقي أتكين إبادة shirka karama da shirka babba ka roki Allah ya tsare ka daga riya ka roki Allah ya baka ikhlasi roƙon Allah ya sa dan yadda shi kake yin abu sannan kamar yadda hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wata riwaya sayyidina abubakar radiyallahu anhu wannan addu'ar ta zo a cikin littafin at-targhib wa tarhib sannan mana albani yayi mata alama da cewa isnadin ta hasan ne shi Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika fi ma a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman ka tsare ni min an ushrika bika da in hada ka da wani a cikin ibada ko karamar shirka ko babba karamar shirka riya kishiyarta shine ikhlasi ita ce ikhlasi kishi yadda ikhlasi yi dan Allah fi ma a alamu alhali ina sane akwai lokacin da mutum zai yi riya yana sane riya yake wa astaghfiruka fi ma ala a'lam sannan ya Allah ina roƙonka ka tsare na a cikin abin da ban sani ba ina roƙonka ka gafarta mana a cikin abin da nayi na shirka wato na riya alhali ban san nayi riyar ba a na farko ka ce Allah ya tsare ka kakkai da ilimi kana sane kuma ka yi riya a ɓangare na biyu kuma ka ce ya Allah ka gafarta mana a cikin abin da nayi ban sani ba wanda ban san nayi ba ya Allah ka gafarta mini kun ga addu'a wannan ita ce addu'ar lokacin da mutum ya ji yana neman ta shiga masa aiki to shi ya gaggawa ya yawaita wannan addu'a ba dole ma sai ya je na jaziya ba addu'a ce zikiri ne mutlaqi addu'a ce wacce take annabi sama ya karantar da ita ba ta da lokaci ba ta da adadi ba ta da iyaka ba a ce ga inda kawai za a yi ta ba ko yaushe bawan Allah ya rika yawaita yawaita yin ta sadaka ya kai ɗalibin ilimi mai neman ka zama malami masani wanda zai kara shari'ar musuluncin nan tamu ya karantar da al'umma domin neman yardar Allah to ka yawaita addu'a Allah ya kyautata maka niyyarka sannan ba dole sai wannan addu'a ba ya kai dan uwa alal aqalla ka rika addu'a cewa Allah ya sa dan Allah kake ya Allah ka rika ka sa ni rika yin ibadan nan dan kai in nayi kuma ka karba ya Allah madaukakin sarki ka sa ni in yi dan kai sannan bayan na yi don kai ya Allah ka cika min abin da na gaza ya Allah subhanahu wa ta'ala ka karɓa daga gare ni wa taqabbal minni ya Allah ka karɓa mini to waɗannan su ne manya-manyan hanyoyi guda shida da ake yin ikhlasi da su hanya ta farko girmama Allah da sanin matsayinsa hanya ta biyu koyan shi kan shi ikhlasin domin idan ba a koya ba ba za a iya ba dole sai an matsa ma kai sannan za a yi hanya ta uku ita ce hanya ta bayan an matsa ma kai a mujahadatin nasu kenan sai kuma zama tare da mutanen da suka kasance masu ikhlasi sai hanya ta biyar karanta tarihin masu ikhlasi sannan hanya ta shida yawaita addu'a domin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka zama mai ikhlasi in ka rike waɗannan hanyoyin guda shida ya kai ɗan uwa da izinin Allah Allah zai taimake ka zama daga cikin masu ikhlasi kuma sannan neman ilimin ka da za ka yi ko kake yi sai ya zama mai albarka Allah ya sanya alkhairi a ciki kuma ka ga ka samu ilimin mai yawa kuma mai amfani to wannan shine kaifiyatu tahsilil ikhlas hanyar da ake bi domin samar da ikhlasi to ya kai dan uwa waɗanne ma'aunai ne za ka sanya ma kanka ka tabbatar da cewa kai kana da ikhlasi su ne alamatul ikhlas ko dala'ilul ikhlas ko amaratul ikhlas abubuwan da za ka auna su da kanka su zama maka ma'aunai ma'aunai ne da za ka riƙa ɗora kanka a kansu ka gaya nauyinka yake kowanne daga cikin wannan ma'auni ne mai cin gashin kansa ka ɗauko ka ga ka ci ka ɗora kanka a ka ɗora neman iliminka da kake yi shin a zuciyarka kana da waɗannan abubuwan da za a lissafa abu na farko alkhawfu min shuhura hanya ta farko ita ce ka zama ka riƙa jin a ranka ba ka son ka zama ka shahara duk da ita shahara ba aibi bane ba aibi ba ce ba ta kasance abin zargi ba sai dai idan mutum shi ya nema kamar shugabanci ne shugabanci ba sharri ba ne amma yana zama sharri in kai ka nema kamar alƙalanci ne ba sharri ba ne amma yana zama sharri in kai ka nema ka ce a naɗa ka sai Allah ta'ala ya kyale ka da dabararka kuma musamman ya zama ka neman baka cancanta ba kamar yadda malamai suka ɗaura wannan ka'idar. To ita shuhura wato a ce an ji ka kaya kai ake ji, asali ba a bar zargi ba ce, to amma tana jawo ma mutum fitina, shi ya sa wasu suke neman ta. So daga in mutum ba shi ya nema ba, Allah ne ya shahara shi da kanshi kamar yadda ya shahara wata. Ai, Malam Ibn Taymiyyah yana cewa sun miya shaharu shaharan li shuhratihi an kira wata da wata saboda ai da an ce an ganshi kowa zai ji labari to in ka zama kaman wata sai ka ga ba kai ka nada kanka ba to wannan ba laifi bane amma a zuciyarka ka rika jin kai wannan abin kake so to alama ce ta riya sannan guje ma wannan alama ce ta ikhlasi ana maka fatan ka zama cikin masu ikhlasi babban malami ayyub ibnu kaisan a sikhtiyani babban malami ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya ce ma sadaqa Allah abdun illa sarrahu Allah ya urafa makanuhu wannan ka'ida ce ba mu mai kyau ya ce ma sadaqa Allah abdun duk lokacin da bawa ya gaskata Allah ya ma Allah gaskiya a mu'amalar shi da Allah Allah yake nufi a cikin mu'amalar shi da Allah to illa sarrahu Allah ya wafa makanuhu fa sai sai ya rika ji a zuciyarsa ina ma ba a san inda yake ba idan ba a gane inda yake wasu ya rika jin daɗi me yasa wasu daga cikin magabata ko littafi suka rubuta sai suke rubuta sunansu saboda ka a san su ka a san a ina suke sai su rubuta littafi amma ba za su rubuta sunansu ba saboda ne haufa shuhurati saboda tsoron a ce ga su sun yaɗa an san su wannan suna ma kansu faɗa a matsayin ikhlasinsu ya tabbata domin shuhura takan jawo ma mutum wani zubin a ja shi kuma daga nan shi ya zama shi ikhlasin nan da ake ririta shi kamar yadda ake ririta kwai a hannu to sai ya zama kuma ya fuzgu an je kila ya fashe a samu damuwa kamar yadda kwai yake fashewa to shine abin da al-Imam Ayyub Sikhtiyani rahmatullahi alaihi yake faɗi wani kuma yace la ila yajidu halawata al-akhirati rajulun yuhibbu an ya'rifahu an-nas mutum ba zai samu zakin lahira ba matukar shi so yake mutane su san shi so daga alama ce ta ikhlasi ka zama kana boye kanka ba ka san a san ka amma kuma idan an san ka to shi kenan sai ka ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala waccan addu'a kada Allah ya sa gaban ka kenan a duniya a san ka a duniya amma kuma ba a san ka ba a lahira al-imam al-fudail ibn iyaz abu ali rahmatullahi alayhi yana cewa in qadarta ala alla tu'rafa faf'al in kana da ikon ka sa ka a san ka to ka a san ka shi ne wani mai waka na hausa yake cewa wai in ba a san ka ba ka a san ka in an san ka ka ballabewa in ba a san ka ba ka a san ka in ko an san ka ka ballabewa domin ba yadda ka iya a nan sai dai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala Allah ya ci gaba da tsare maka ikhlasin ka domin an riga an san ka amma idan ba a san ka ba ka bai ba a san ka ba to ka ce ke sai ka bullu yanzu hatta wannan bayyana da ire-iren mu muke yi a gidajen telebijin ana ganin mu abun mu zauna ne muna marika mu kan mu kuka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana niyyar mu ya zama fatan mu shine ba wai a san mu ba fatan mu shine ilimin addini ya yadu wanda bai shiryu ba ya shiryatu wanda bai san Allah ba ya san Allah wanda bai san yadda ake bauta ma Allah ba ya sani wanda kuma ya sani a ƙara tunatar da shi wanda ɗabi'unsa suka lalace a ƙoƙarin gyara masa wanda bai san me ake ce ma aƙida sahihiya ta musulunci ba tauhidi ya sani wanda bai san haƙoƙin annabi sama ba a karantar da shi wanda bai san haƙoƙin shugabanni ba a karantar da shi wanda bai san ɗabi'u kyawawa ba a sanar da su a sanar da shi a karantar da su a karantar da shi wannan ita ce manufa da za ta sa har mutum ya dai iya fitowa a irin wannan tashoshin na talabijin mutane suna ganinsa wanda Allah kaɗai san inda za a gansa. wa ma alaika Allah tu'rafa al-imamu al-fudayl yace to sai me in ba san ka ba wace damuwa zaka shiga a matsayin ka na musulmi mai ikhlasi in an ce ba a san ka ba kayi kokari Allah ya san da kai in a duniya ba a san da kai ba shi kenan wa ma alaika an yusni alaika an yusna alaika to kuma me in an yabe ka wa ma alaika an takuna mazmuman inda nasi idza kunta mahmudan inda Allah ta'ala to me zai cutar da kai idan mutane sun soke ka alhali kuma Allah na yaban ka in Allah ya yabe ka to duk kuma ma ya soke ka to wannan alama ce babba daga cikin alamomin ikhlasi alkhawfu min ash-shuhra tsoron bayyana tsoron a ce ga ka bayyana tsoron a ce kai ake yayi tsoron a ce yau ka zama kai ne tauraro amma kuma in ka bayyana to sai ka ci gaba da roƙon Allah to ya kai ɗalibin ilimi kada ya zama burinka shine a ganka kana yawo da littafi mutane su maka shaida su ce ina ka fito makaranta ina ka fito ina za ka makaranta kai ya zama wannan ce manufarka a ganka a ce kai ne karatun ne a'a ya zama in ka shiga cikin mutane ba za a gane kai ba ne in hadaru lam yu'rafu wa in ghabu lam yuftaqadu haka aka siffanta bayin Allah waɗanda in suna wuri ba za a gane suna wajen ba saboda ba wata alama suke da ita ba a san su ba wa in ghabu lam yuftaqadu kuma da za a ce ba a gan su ba ba za a iya cewa ba dama ba a san su ba balle a ce ina wani ana ba da labari ana cewa Ali Zainul Abidin rahmatullahi alaihi ibn al-Husayn ɗaya daga cikin a'immatul ilmi wanda 'yan shi'a suke danganta kansu zuwa gare shi a matsayin imamin su na hudu ana ba da labari cewa mutum ne wanda ya kasance yana da dukiya daidai gwaggwado sai ya kasance mutum ne kullum abin da yake yi da daddare da kanshi yake ɗaukan buhu na hatsi ko na abinci ya riƙa kai ma gidajen talaka amma ba su san me musu ba sai da ya mutu rannan me mai wanka ya ga alama ta annakiya a tare da shi a bayansa shaidar wannan ɗaukan buhu da ya riƙa yi daga nan aka gane shi ke wannan aikin sannan aka gane ta alama ta biyu ita ce sai aka ga an daina yi daga nan aka gane cewa ali zainul abidi rahmatullahi alaihi shi ke wannan aiki to mu zama kamar haka mu zama na da alkhawfu min ash-shuhra kada ka zama ɗalibin ilimi kai a neman ilimin ka shahara kake son kai so kake a jika so ake a so kake a ganka so kake a sanka so kake mutane su san ka su san ko kai waye kada ka zama wannan ita ce manufarka in wannan ta zama manufarka to baka da ikhlasi amma in ka zama kishiya haka ta khafu min shuhurati kana jin tsoron bayyana a ce ka shahara to wannan alama ce ta ikhlasi alama ta biyu ittihamun nafs tuhumar kai kullum mutum ya rika jin shi ba kowa bane kada ya rika jin ai su ne tsarkakakku kullum ka rika ma kanka faɗa kana tuhumar ranka kana cewa anya anya Allah ya yarda da ni ko abinda nake yi nan Allah ya yarda da shi kana tuhumar kanka والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون daga cikin sufofin masu imani wallazina yu'tuna ma atau suna ba da abin da Allah ya ba su a matsayin sadaka da kyauta suna yin amfani da duk abin da Allah ya ba su domin su ba mutane amma wa qulubuhum wajilatun amma zuciyarsu tana jin tsoro malaman tafsiri suka ce ya khafuna Allah yuqbala minhum suna jin tsoron kada a ce ba a karɓi wannan aikin nasu ba to ittihamun nafsi kenan ka rika tuhumar kanka ka rika zama kana ma kanka hisabi kullum ba sai karshen shekara ba kullum za ka rika ma kanka hisabi hasibu qablakum hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku rika ma kanku bincike tun kafin a zo lokacin da za a bincike ku domin aka zo lokacin da za a bincike ka ba dadi to wannan ita ce alama ta biyu ka rika tuhuma kanka kana jin anya abin da kake daidai ne anya abin da kake daidai ne kai ko wani irin bawa ne alama ta uku adamu talabil madahi wal ighra'i bihi adamu talabil madahi wal ightirari bihi kakka zama mai neman yabo kai burin ka ayabe ka ba ayabe ka baka ji haushi amma an yabe ka dama ba kai kace ayabe ka ba ka jiran yaban baka ba mai yabo guziri ba sannan kuma idan ya yabe ka ba za ka ba shi tukuici ba ba kai ka sa shi ba ba kai ka ce yayi ba in yayi shi ya ga zai har ma idan an yabe kan kayi addu'a. Allahumma ja'alni khairan mimma ya ƙulu, warfir lahu ma la ya alamu, wa ja'alni khairan mimma ya zunnu warfir lahu ma la ya alamu. Ya Allah madaukakin sarki, Allahumma la tu'akhidni bima ya ƙulu. haka aka ruwaito daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu an yabe shi sai ce allahumma la tu'akhidni bima yaqulu ya allah wannan da ya yabe na dinnan ka sani ba ni na sa shi yayi ba ya allah madaukakin sarki kada ka kama ni da abin da ya faɗi ba ni na sa shi ya faɗi ba sannan waghfir lahu ma la ya'lamu sannan shi kuma ya Allah ka gafarta mashi abin da ya faɗi a game da ni bai sani ba domin ya faɗi zahiri ne kai ko kai ka san baɗi ne ya faɗi abin da ya gani ne a tare da ni amma kai ne ka san abin da ya ɓoyi me na ƙudurta a zuciya me nake in na shiga ɗaki daga ni sai kai kai ka sani sannan ya Allah waj'alni khairan mimma yadhunnu ya Allah ka sanya ni in fi yadda ya zaci ni karka nemi yabo daga cin alamar ikhlasi ka zama baka neman yabo kai baka ce kowa ya yabe ka ba shi yasa wasu magabata ba su san a musu waka balle har a yabe su a ce an yabe su wasu daga cikin magabata suna cewa a bari sai sun mutu sannan sai a yabe su in za a yabe su duk mai son ya yabe su to ya bari sai a bayan idansu a bayan idansu akwai fa'idoji fa'ida ta farko ba su nan kaga ba jin tsoronsu ko wani abin nan ya sa aka yabe su ba a sun cancanta ne a yabe su sannan kuma fa'ida ta biyu ai al'ibratu bil khawati ya suka cika saboda an yabe ka amma kuma baka gama rayuwa ba sai ka juye wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fay'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyadu billah su nawa ne mutum zai rika aikin alheri yi ta yi ta yi aiki irin na 'yan aljanna har sai ya zama tsora kirs tsakaninsa da aljanna ya shiga tsora kirs ya mutu sai littafinsa na kaddara ya rinjaye shi ya juye sai ya zama yana aiki irin na 'yan wuta daga baya kuma ya dawo ya shiga wuta wani ya zubilla sau da haka ya kai ɗalibin ilimi ka zama ba yaban mutane kake nema ba shi ya zama wannan alama ce ta ikhlashi wani idan aka yabe shi to fada ma yake alama ta hudu talabu ridallahi lan nasi neman yaddar Allah ba neman yaddar mutane ba kaga mutum kullun neman yaddar Allah yake wani mai waka yi ma wani masoyinsa waka malamai suka ce wannan baitotan ba wanda ya kamata a faɗe su ana ana magana da shi fiye da Allah sadaka bi halarsa a faɗa ma wani ba falaita alladhi baini wa bainaka amihu wa baini wa bain alalamin kharabu falaita ka tarda wal anamu gidabu idha sahha minka alwudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turab turabu yake cewa falaita alladhi baini wa bainaka amihu ina ma dai abin da ke tsakanina da kai ya zama rayayye ne ginanne tabbatacce wa baini wa bain al'alamin kharabu abinda ke tsakaniya da kuma halittunka dukkanin su su zama a rushe suke in Allah ka yarda da ni to ba komai falaitaka tahlu wal hayatu mahiratun ina ma ya Allah a ce tahlu kai min zaki a rayuwata wal hayatu mariratun ko da rayuwata ta zama mai daci falaitaka tarda wal anamu ridabu ina ma ka yarda da ni ya Allah wala anamu ridabu alhali sauran mutane suna fushi da ni idan saha minka alwuddu ai idan kauna ta inganta daga gare ka to shikenan fal kullu hayyinun ai ko na zai zama mai sauki wa kullu alladhi fawqa tuhabi tuhabu ai duk wanda yake saman kasa kashin shi shi ma kasa zai zama so daga ka nemi yaddar Allah ba neman yaddan mutane ba in aka ga mutum kullum neman yadda Allah yake yi kuma dama su da biya mutane baka isa ka yaddar da su ba man zallabi tugda sajayahu kulluha kafal mar'a nablan an tu'adda ma'ayibu waye a cikin mutane gabaki ɗaya za a ce an yadda da ɗabi'unsa kowa ya yadda da shi ba shi ai ya ishi mutum a ce amma iya kirga aibinsa a ce wane kaza wane kaza wane kaza sai mai kirgawa a tambaye shi a ce to sai kuma me zai ce a su kenan ni abin da na sani tare da shi ya ishi mutum daraja إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها idan dangina in ji wani mai hikima ya ce idan dangina na kirki suka yadda da ni to fa la zala ghadbanan alayya li'amuha to lalatattun cikin su su kuma ba za su yadda da ni ba to ashe irda'un nasi gayatul la tudrak ka ce sai ka yadda kowa ya yadda da kai to wani wani mataki ne da ba wanda yake ke kaiwa zuwa gare shi so da ka tsaya ka nemi yadda Allah subhanahu wata'ala wannan alama ce ta ikhlasi alama ta biyar as-sabru ala tuli tariqi wa mashaqihi jurewa akan tsawon hanya hanyar da ake bi ta neman ilimin a ganka ka doge ba dare ba rana ba wani dan abu shikenan wani ba iya yin juriya da malamin sa malamin shi kawai zai dan faɗa masa wata kalma mai sauki shikenan wadda an faɗa ma magabata wacce take mai zafi ku duba al'imamu sha'abi da muka ambace shi a ɗaya daga cikin darussanmu al'imamu suleiman ibn mahran al'amash ɗaya daga cikin tabi'ai idan ka je karatu wajensa sai ya ce ba zai ba zai maka karatu ba sai ya ce man yu'alliqu adh-dhahaba ala anaqil khanazir waye zai dora ma aladu sarkar zinare alade a sa mai sarkar zinare yana nufin wannan ɗalibin da ya zo karatu wajensa neman karatu wajensa to alade ne sau da ya za a yi a sanya masa ilimi ilimi shi kuma yana siffanta shi da mai da sarƙar zinariya amma haka suka ci gaba da karatu wajensa ji almajiransa manya-manya irin su al'imamu ibn al-hajjaj al'imamu shu'batu ibn al-hajjaj ga irin su al'imamu sufiyanu ibn uyayna irin su sufiyanu sauri waɗannan manya-manyan almajiran al'imamu al'amashu ne haka suka ci gaba da karatu a wajensa da irin wannan kaushin halin nasa saboda me saboda hali nagari ne na ikhlasi da suke da shi a cikin zuciyarsu to wannan alama ce ta ikhlasi as-sabru ala tuli tariq dadewa ana yi sai ka ji ana ba da labari wani ɗalibin ilimi ne ya zauna da malaminsa a cikin magabata ya yi shekaru sun kai ashirin tare da shi ya yi shekara kaza suna tare da shi bai taba guduwa ba wa mashaqihi sannan kuma da wahalar hanya domin hanyar neman ilimi wahalhalu gare ta akwai wahalhalu da yawa a cikin hanyar neman ilimi to in aka ga ka doge kana ta yi kana ta yi ba dare ba rana ba damuna ba sanyi ba dare alama ce ta san Allah kake domin suna cewa ma kana lillahi dama wattafal wa ma kana li ghairi llahi qata'a wa fasal duk abin da ake yin sa dan Allah dama wattasala to zai zama ya dawwama kuma ya sadu ya sadar da mutum inda ake sanya kai wa ma kana li ghairi llahi qata'a wa fasal amma duk abin da ba dan Allah ake yin sa ba to in ka ba za ka gan shi ya yanke wan fasala kuma ya rabu da me shi sadaka na Allah shi ke dorewa wal aqibatu lil muttaqi kenan sadaka yi dan Allah daga cin alamar yi dan Allah kana da ikhlasi as-sabru ala turi tuli tariqi wa mashaqihi juriya akan tsawon hanyar neman iliminka da kuma juriya akan wahalhalu da hanyar neman ilimin take da su ga su nan ba su da iyaka hanya ta shida yan uwa al-istifadatu min kulli mufidin daga cin alama kai dan Allah kake aikin ka musamman neman ilimi neman fa'ida daga duk wanda ya kasance zai baka fa'ida sawa'un daidai ne kunta akbara minhu sinnan wa ilman أو هو أكبر منك سنا وعلما أو هو مثلك سنا وعلما دي ديني كافيشي أشيكو دإلمي koko shi ya fi ka a waɗannan abubuwan guda biyu koko daidai yake da kai za a ganka ba ka sakaci wa man yufid kal ilma la tu akhiri inji al imam suyuti duk wanda zai fa'idantar da kai ilimi to kada ka zama kayi ƙasa a gwiwa ta hi wajensa yi ƙoƙari ka tafi ka ce allimni min ma'allama Allah hal attabi'uka ala an tu'allimani min ma'ullimta rushdan shin bana bi ka domin ka karantar da ni abinda Allah ya sanar da kai na shari'a ba to alama ce ta ikhlasi amma da ka ji mutum yana girman kai shi ba zai iya karatu wajen wani ba saboda me ya faɗi dalilin haba ya za in je wajen shi alhali na fi shi to huwa muttahamun bir riya'i abin tuhuma ne shi a game da riya ya wajaba a gare shi ya gaggauta bincike a game da ikhlasinsa shin ikhlasinsa yana nan yana da ikhlasi ko bai da ikhlasi akwai wajabcin mutum ya gaggauta aikata haka ana buƙatar mutum ya wannan so daga ba daidai ba ne alama ce wannan babba daga cikin alamomin ikhlasi sannan waɗannan su ne hanyoyi guda shida da ake ganin su zaman ma mutum alamomi balo-balo da zai rika auna kansa ba an ce ka je ka auna wani bane ya kai dan uwa waɗannan alamomin ana faɗin su ne don ni in yi aiki da su su zama mun ma'auni kai ma ka auna kanka ke ma ki auna kanka shi ma ya auna kanshi dukkaninmu mu haɗu mu rika ɗaukan waɗannan ma'aunan guda shida muna ɗora kanmu a kansu sai mu ji nauyinmu a ciki shin akwai alama ta farko a gare mu muna son shuhura ko muna tsoron shuhura wato bayyana a ce mu ake yayi mu ake ji mu ne nake da faɗa a ji kuma an ce kai aka ke da faɗa a ji to sai me kuma ai ka sani kullu najmin lahu ufulun ai ai duk tauraro zai wuce yau ka ganshi gobe ba za ka ganshi ba annabi ibrahim alaihi salam ya ce la uhibbul afili alam ba'a an najma baziran qala hadha rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين هاشي كانش وتا ما أي أفلا sannan ya sake ganin rana ita ma afalat kaga duk suna da ufuli dukkanin su suna tafiya a ce yau ba su rana in dare ba ka ganin ta a gaban ku wata sai ya kwanaki baka gan shi ba har shine wani yake cewa wai wa kun kan najm wa kun kan shamsi tazhabu kulla yawmin wa la taqfi at-taghayyub kal hilali wai ka zama kamar rana kullum sai ta fito ita ma din in ta fito din ai tana bacewa da yamma sannan kuma akwai ranar da za a zo a yi takwirin ta idan shamsu kuwirat za a zo a yi takwirin ta ya zama ba ta an kashe haskenta na har abada sannan kuma ba ta yin zazzabi abinda ake ce ma zazzabi ba ta husufi tana husufi wata rana ta zama ba yadda take ba a garin ku a lokacin da ya kamata a ganta ba za a ganta ba sannan kuma kai tauraro abin nan girgije ma yana batar da ita to ya za ka ce kai kullum tauraro kake son ka zama ka bayyana ba daidai bane irin waɗannan sifa ta farko alama ta farko kenan ka yi ƙoƙarin auna kanka da ita alama ta biyu ittihamun nafsi shin kana tuhuma kanka kana jin kai ya kake a wajen Allah kai kama kanka faɗa kana jin kai ya kake a wajen Allah kana jin yanzu da kiyama za ta tashi me makomarka a halin da kake ciki bawa ya rika ma kanshi wannan tunanin na kusa-kusa sannan adamu talabil madhi wal igtirari bihi wannan alama ta uku ita ce kada mutum ya zama yana neman yabo sannan kuma kada ya rudan an yabe shi ba shi ya ce a yabon ba akwai bambanci tsakanin ka nema da kuma an yabe ka ba kai ka nema ba aka yabe ka to kuma kakka ji daɗi dama can baka nema ba in ba a yabe ka ba kakka ji haushi kaga akwai aiki kenan sannan alama ta hudu talabu ridallahi lan nasi neman yaddar Allah ba neman yaddar mutane ba mutum ya nemi Allah ya da shi ne ba mutane su yadda da shi ba sannan as-sabru ala tuli dariqi alama ta biyar kenan wa mashaqihi juriya akan tsawon hanya da kuma me wa mashaqihi da kuma wahalhalun da mutum zai fuskanta a cikin hanya sannan alama ta shida ita ce al-istifadatu min kulli mufid fa'idantuwa karɓar ilimi a wajen dukkan wanda zai fa'idanta da kai kakkare na wani kana jin ai wannan ne so nawa ne ɗalibai suka karantar da malaman su akwai su da yawa al-imamu malik da al-imamu shafi'i rahmatullahi alaihi akwai yin wannan a tsakanin su al-imamu malik da wasu almajiransa al'imamu malik bai san hadisin da ke bayani akan tsatsefa kafa ba idan ana alwala shi da ɗaya daga cin almajiransa ya ce inda na sunnatun fihi ai mu magoyaci hadisi a kansa al'imamu malik ya ce kamana aka jawo isnadi al'imamu malik shi ne ya rika da fatawa yanzu a cin mazhabin maliki yayi akwai tahlilu asabi iridilaini akwai tsatsefa gash tsatsefa abin nan yatsun kafa duk da suna maganar wanda me hukuncin sa ai ko amma dai akwai to wannan ita ce sun su ne sun cikin alamomin da ake yi sannan al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad bin Hanbal ana ruwaitowa al-Imam Shafi'i saboda ikhlasin sa da tsoron Allah sa sai ya zo sai ya ce ma al-Imam Ahmad Matsu anta a'lamu minna bil hadisi ka fi mu sanin hadisi saboda haka duk abin da za mu yi ka ja mana hadisi a game da shi shi yasa sai al-Imam Shafi'i ya kai ma al-Imam Ahmad ziyara malamin almajirin sa ne amma sai saboda ikhlasi sai ya kai masa ziyara qalu yazuhuka Ahmadun wa tazuruhu قلت الفضائل ما تعدد منزلة إن زارني فبفضله أو زرته فبفضله فالفضل في الحالين له yace qalu yazuruka ahmadun wa tazuruhu wai suna cewa kana ziyarta ahmad shi ma yana ziyartar ka qul fil fada'ilu ma ta'addat manzila shi na ce ai duk falaloli ba su taba tsallake gidansa ba duk wata daraja da kake nema to tana gidan al-imam ahmad bin hanbal in zarani fa bi fadlihi in kage ya ziyarce ni saboda falalarsa kyawawan ɗabi'unsa ne au zurtuhu fi fadlihi in kuma kaga na ziyarce shi saboda yana da falala ne yana da daraja yana da kima فالفضل في الحالين له دك حالا الناس فلل دك بدابي ناس da ziyarta shi da nake da ziyarta shi da ziyarta ta da ni da yake dukkan su falalolin su ne suka sa haka ke faruwa so daga wannan alama ce daga cikin manya-manyan alamomi na ikhlasi to ya kai dan uwa in kai ikhlasi a neman ilimin ka a lokacin da zaka nemi ilimi kana da ikhlasi kuma ya zama maka guziri na harka gama rayuwarka to me zaka sama a daidai lokacin da kake da ikhlasin da kuma lokacin da kake neman ilimin akwai akwai samarat wato gajiya da zaka ci fa'idoji da zaka samu alal aqalli zamu lissafo guda takwas abu na farko as-sakinatun nafsiyya ikhlasi na sa maka nutsuwar rai duk mutum mai ikhlasi zai zauna lafiya shi kalau ba yi da damuwa a zuciyarsa in ya ga wani ya zo ya wuce shi ba zai damu ba in ya ga wani ya masa fintinkau ba zai damu ba in ya ga bai samu abin da wani ya samu ba zai shiga damuwa ba a sakinatun nasiya kenan wanda a yau duniyan nan abin da mafi yawancin mutane suke nema kenan a sakinatun nasiya mafi yawancin cututtukan da ke damun mutane amradun ne nasiya cututtuka ne na rai cututtuka ne na zuciya saboda haka waɗannan alamomi insha Allahu ta'ala za mu aje su sai a haɗuwa ta gaba insha Allahu ta'ala kamar yadda ake nuna mana lokaci ya gabato muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a shiri na gaba shi ya zama mun ɗauko su daga fari mun fara bayani a kansu Allah subhanahu wata'ala muna barin muna barin muna barin ku a ƙarƙashin kulawarsa muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh